الرحيم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون
Allah maɗaukin sarki yana wato yana ba da labari dangane da ɗabi'un mutane da halinsu a tsakanin imani da kuma rashin imani kamar can inda ya ce a man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi dhulumati يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون sai kuma ya ce wa kadalika kamar haka ja'alna fi kulli qaryatin muka sanya a cikin dukkan kowace alƙarya alƙarya ana nufin gari babba akabira mujrimi ha wato a kabira manyan garin sai kaga soya musulmi ya soya mabarnata kama an na fusaka makkata a kabira fa ko a kabira kamar yadda a da manya-manyan fasikan makka su ne manyan mutanen makka mana marasa mutuncin fasikan sai daga kuma su ne manya a duniya ana samun wannan كذلك جعلنا فساد كل قرية أكابرها Allah ce kamar yadda haka kuma muka sa sai ka ga fasikai da suke fasikanci a gari sai ka ga kuma manya ne ai uzama'u akabir jam'i ne na akbar kamar asbal ne da afadu da aswad da asabu duk ana fada wannan sunnar Allah ne tabaraka ta'ala da yake sanya mabiya annabawa sai kaga su ne miskinai talakawa shi ne abin da ake so a ce da da yawa yawan alkariyu da yawa yawan garuruka sai kaga manyan ba sa bin annabawa talakawa miskinai maraunata raunana su ne za a gasa da rashin annabawa du'afa kamar yadda suka ce wa annabi nuhu anu'minu laka واتبعك الأرذلون yanzu kai nuhu mu yi imani da kai da hali ko wulaƙantattu kaskantattu tozartattu talakawa miski ne al'arzalu da su suke binka mu ma manya mu zama bika shi ne a nu'minu laka wata ba'aka al'arzalu Allah ya ce haka muka kaddara rayuwa ta zaman tona da yawa yawan alkariyu manyan mutanen ba na kirki ba ne ba sa ban addini liyan kuru fiha suna ta yin makirci a ciki wa ma yamkuruna illa bi anfusihim makircin nan da suke ba wa kowa suke yi ba face wa kawo kan suke ai da Allah wa bala makrihim ya'udu alaihim bala'i da sakamakon makircin zai koma kansu wa ma yashuruna amma ba sani ba ma mutum ya tatsi ya gani yake ya more ya cuce ku amma bai san bala'in kansa yake komawa ba a dadin zuwa suke su zauna su samu manya-manyan hanyoyi da suke shigowa garin makka sai su zauna duk wanda ya zo zai shigo garin makka sai ce kai kafa kai imani da muhammadu garba da shi akwai wani mutum a nan garin yana kira zuwa ga wani abuwan su zai ci kakka bi shi ya suna hanawa kada a yi imani da muhammad iyaka wa hazan rajul fa innahu kahinun sahirun kazzabu boka ne matsafi ne matsalici kuma abin mamaki ma da manyan gari to mutum ya shigo gari sai ga manyan gari sun tsaya a bakin gari sun ce akwai wani talaka yana nan yana wa'azi wa mutane yana cewa abi Allah ya maka kai da kai shi to ka zo wuce ka ga manyan gari sun ce sun tsoratar da ke sun ce karkai wannan ya za ka yi da haka aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sunnar Allah ne tabaraka wa ta'ala yake sanya wannan baya nuna cewa wai wannan addinin ba gaskiya ba ne kuma arsalna min qablika fi qaryatin min nabiyyin illa qala mutrafuha illa bima ursiltum bihi kafiruna wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu wa ma nahnu bimu'azzabin idan da waɗannan ayoyin da abin da Allah ya faɗa shi ne abin da yake faruwa yanzu ba duk inda ka ga ana kokarin addini ka je ka duba suwaye masu himma akan addini suwaye masu kokari da himma akan addini za ga miskinai ne talakawa ina masu kuɗin babu suna can mu yanzu ana al'adar mu ma galiban duk wanda wanda ya shi hamshakin mai kuɗi masallaci ma baya zuwa wani da gaske ku tsaya ku lura sosai in ka ga mutum yana zuwa masallaci kan salawa da anguwa to gaskiya bai gama nuna ne harkar kuɗi ba amma wannan aiki ne na ba kuɗin ana da kamfanoni na ana da kaza ko kuma yana da babban ɗan kasuwa ne to ganin sama da masu yawon halabalin taya ba zai zo da masallacin talakawa ya zo a yi sallah asuba da shi ko gan shi da azan ko da la'asar ko da magariba ko da isha wallahi ya sa zuwa illa kaɗan eh, ba za a hana kaɗan ba akwai kaɗan wanda suke zakkani to mutumin da ko baya zuwa jam'i baya fito a yi sallah da shi da jama'a ai alamar tabi'a ta tabbata gare shi kuma ko da a shekara yana raba zakkan naira miliyan dubu ne, wannan jam'in dai ba a dauke masa ba samun kuɗi da zamantowa babban ɗan kasuwa ko masarake ba dalili ne da zai hana karo jam'i ba ballantana gurin karatu kuma dama duba hagunka da daman ka gani suwa suke kusa da kai kuma a ko'ina ne ake karatun ku zo ku duba ku gani da wanda ake nunawa a tv ana gani da wanda ake nuna a duniya da wanda ake nuna a nan ku duba ku gani mu jefan ka da daman ka da hagun ka gaba da baya suwaye iskele ne talakawa yan uwanka yan taka tulu ko ba ka bane ba shi ne kawai amma masu hali ba sa zuwa program za a yi na addini ba ana gan su a wurin sai dai su tura wakilai in an ci sa'a to wannan haka Allah ya faɗa wa kadhalika ja'alna fi kulli qarya akabira mujrimi hal yankuru fiha dan su yi makirci makircin da mun shine faɗa da addini da kin addini amma wa ma yankuruna illa bi anfusihim gaba ta biyu shine duk inda za ga ana faɗa da addini kuma ai faɗa da addinin a ci nasara a zahiri misali to za ga akwai hannun manya idan manya sun goyi bayan ayi addinin ayi sunna ayi da'awar to za su tafi lami lafiya idan kuma ka gara ta ainihin wato cutar da addini tafiya ta za ga manyan ba su goyi bayan abin ba wannan kuma shi ne misali irin da abin ba yanzu amma ba za mu iya ilga iya adadin masallatai da aka kwace wa ahli sunna a garin nan kawai saboda an ga malaman ahli sunna kullum suna kiran mabiyansu a zauna lafiya to cewa da ake a zauna lafiya kar a yi faɗan sai suka ɗauka wannan ɗin tsoro ne kawai sai a tura mashaya ya iska marasa mutunci sai su je su kwace masallaci shi kenan kuma dan kada a zubar da jini saboda shi ayin suna yana ganin ko da ka samu bambancin fahimta da shi a ra'ayi to baya ganin cewa kai arni ne kai kafiri ne sai in kayi abin da fitar da kai daga wannan to yana gani ya zo ɗauki makami ya faɗa da kai ya yi faɗa ne da ɗan uwansa musulmi to wannan kalmar shahadar da kake yi ita ce ta baka matsayi da daraja a idansa ya hana bai yi maka abin nan ba amma in kuna so ku gani a sa arna mana sosai ta kwacewa masallatan ku gani in zai kwato ba zai yi ba to amma saboda yar alfarmar la ilaha illallah da kalmar shahada da ake da ana cewa ai hakuri sabanin fahimta ne wani ya fahimci kuskure wani ya fahimci daidai shi ake dan lallaba a ciki to sai ga duk abin da za a yi sai ga manya ba za su goyi baya a dauki mataki akan wannan ba yanzu ga misali guda ɗaya ga masallaci na da yara suka zo suna cikin kotu ba kotu ta ba su dama wannan masallacin da aka yi rikici a nan unguwar kotu ba ta ba su dama su zo su ci gaba da sallah su ci gaba da karatun su kotu ba kotun ne wannan kotun ta dawo mutum ne da ake ga ita ne aka yi hakuri aka je aka bi ta ita ta ce aje ai sallah aje ai karatu a zauna lafiya ana kuma kan yin shari'a amma wani ya zo ya amfani da damar da yake da ita da jami'an tsaro mota wajen nawa sama da ashirin ko kasa da ashirin ana kallon shi ya zo da makamai ya ji yawo a garin nan ya zage zage ya zage uban wanda ya ga dama suka wasa makamai suka fidda makamai kowa yana gani kuma nan kwanaki kuma aka zo ana kewaye mutane ana bi gida gida wai ana wai sacin wai ana neman makamai kuma ga makamai a bakin titi ko ba ku kama ba alaisa hada bizon wannan ba zalunci ba ne kuma wannan ba yana nuna nuna cewa ma kamar ma ba a san ma me ake yi ba kamar ma taron ma na ƙarya ne ke wannan ɗan da kuka yi kuka bari ba ku sani ba kun yi wa kanku illa kun daɗa ba da goyon baya ne ga mabarnatan su ce a to ashe ma abun ma ƙarya ne ba daidai ake yi ba kuma akwai ra'ayi da son zuciya so irin waɗannan suna nan misalai haka a cikin gari akwai masallatai da yawa da za a gani yanzu a garin nan wallahi akwai wurin da ya fi shekara ashirin na rantsi da Allah an ki a bari a gina masallaci na alu sunna a yi sallah kuna wurin wallahi har yanzu wurin kango ne fakin ɗin motoci yake wa duk wani babba da ka sani a garin nan wallahi an je wurinsa amma ya ƙi yadda a yi saboda tafiyar ba ta su bace ba sa santa wannan gaskiya ce kwaya dai sai ku yi hakuri da ba mu faɗa ba amma yanzu kuma dole mu faɗa tun da karatu ya zo kai ana samun da yawa yawa daga manya mabaranta malam masu goyon bayan barna yanzu mutum a garin nan buɗe gidan karuwanci ya fi sauki akan buɗe masallaci Allah wallahi tallahi nake ga ma procedures din da za ka bi long channels da za a ɗora ka a kai protocols da za ka yi ta following up kana bi wallahi talla in gidan karuwa za ka bude ko hotel da za a zo ana zina ana shan giya wallahi ba za ka sha wannan wahalar ba amma masallaci in za ka bude musamman na juma'a a bawo za ka dan tilako da ka amma abun mamaki kuma garin musulmi ne kuma musulmi ne suke shugabancin je ku bincika ku gani me yake jawo wannan son zuciya da rashin gaskiya ta sa mun shafa da muna maimaita mu ba musulmi matsalar mu ba galiban ba ba wai kafirai ne matsalar mu mu mu ne matsalar mu mu ne matsalar kanmu ka duba zaman lafiya da ake a Kano ba alhamdulillah duk abin da zaka ji an ce an zo an yi a Kano wallahi sai dai in shigowa da shi aka yi kuma ku tsaya ku karanta ku gani abubuwa ne na ta'addanci ko na barna ko kaza bincike su kan security sun tabbatar da cewa mutanen Kano dai mutanen su zaune cikin Kano dai wallahi suna zaman lafiya duk abin da aka ce an yi kaza an yi kaza sai dai in tsallakowa haka ya ka shigo aka yi aka fita ko wani mugun fashi ko wani makamancin wannan inda abubuwan da gwamnati suke faɗa da suke yafa wannan ne ya jawo saboda irin da'awa da malamai suke na karantar da al'umma su yi wa gwamnati da'a daidai gwargwado kuma su bi doka da oda kuma su zauna lafiya amma duk lokacin da za a wayi gari wani ya doka wani wani ya bi doka wani ba zai bi ba to ba za a zama lafiya ba yanzu nan yan shi'a suna nan suna maulidi a garin nan kowa ya sani da yan bid'a da suke zagin mutane suke yawo da makaman su suke zuwa duk inda yan shi'a suka yi wa'azi da su suke yi sai ta bayyana ashe shi Allah suna da alaka da waɗannan 'yan bida da suke zuwa suna yawo da makamai suna zagin mutane su suke zuwa suke taro in shi Allah suke faɗa sun yi taro suke cewa wa mabiyansu muna su bi doka wasu ba za su bi doka ba in ban da kuna kulla makirci da tsaya ba muna faɗa dan wakilai da suke zaune a nan ku je ku isar da wannan sakon wannan zalunci zalunci ne fajirci ne ba daidai bane a gari ɗaya muke al'umma ɗaya muke launin mu ɗaya ko ba ku bane gidajen mu ɗaya muna tare kuma kun saki dokan nan doka ba dai doka ba ku ce ban da wani ba kuma su suna karya doka kuna kallon su kuma ku ɗauki mataki a kai ba mutane nawa kan harbi a garin nan don sun yi goyon babur Allah ya isa musu ba wasu ne yanzu nan a yanzu a wannan watan da ake ce ranar da Allah karfe biyu karfe uku na gari za a mutum ya yi goyon uku da babban wallahi tallahi idan sun doja ba tsaron wallahi juya baya suke ku je ku yi mana bayani mana ku yi mutane bayani don me yasa Allah kallin in ma a kora ku yi mutane bayani ku ce jama'a abin da yasa aka yi kaza shine saboda kaza shi kenan yawa suka fi mu ba yawa suka fi mu ba in yawa ne kuna tsoron suna da yawa mu ma muna da yawa in takarda aka rubuta mu ma sai mu zo mu rubuta takarda ba mu dama ko ba ka bane ba
وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سنصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون da Allah madaukin sarki yake magana akan wannan aya wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiya kowace alƙarya muka sanya manya manyan mutane sai a samu mujrimai mabarnata a ciki a cikin ayar Allah tabaraka ta'ala bai bayyi bai yi bayanin su waye akabir din ba kuma bai yi bayani yaya makircin nasu yake ba da yake yankuru fiha to amma yayi bayanin haka din a wasu wuraren daban ba wannan ba ta yadda Allah tabaraka ta'ala yake cewa akabira mujrimi ha manyan su ne ahlul tarafi wa ni'mati bid dunya dan wato waɗanda suke ganin suna da wadata suna cikin ni'ima ko watakila mulki ko kuɗi ko na makamancin wannan kamar da Allah cewa ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha illa qala ni mutrafuha me mutrafuha daga taraf ne wanda suke rayuwa irin ta shakatawa ta morewa ta shantakewa ta jin daɗi su kashe wanda suka ga dama su raya wanda suka ga dama su hau motar da suka ga dama su saka rigar da suka ga dama su zagi wanda suka ga dama su yabo wanda suka ga dama illa kala mutrafuwa inna bima ursiltum bihi kafiruna din a wancan lokacin wannan mutrafuwa din su ne suke fada wa annaba suke cewa mun fa abinda Allah ya turo ku da shi mun mun kafirce kadalika wa ma arsaka kadalika ma arsalna min qablika bi qaryatin min nadirin illa kala mutrafuwa inna وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون كما عند الله تبارك وتعالى ليه بياني كما ما كنت الناس wato shi su yi umarni da kafirci su yi umarni da zalunci su hana musulunci su hana adalci an gane ko su koyi bayan barna a bayan ƙasa amma in an faɗi gaskiya kuma su yaƙi gaskiyar wa qala allazina stud'ifu lil ladzina istakbaru بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا هذا الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا سنة أمرني أن نكفر بالله سوتي أكافر تيوى الله ونجعل له أندادا هم سنيا وأن كيشوي الله تيوى مكروا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا هم لا يشعرون ومكروا مكرا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوس ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله إذا آية وبنجي سكزو مسو sai su rinka cewa nuhu ba za mu yi imani ba har sai an ba mu ko an kawo mana abin da aka ba wa annabawa kaga isgilanci ku yi imani sai mu ba za mu yi imani ba sai an yi mana abin da aka yi wa annabawa mu ma ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون كبي يستهزئون hakika sun yi izgilanci tun da sun ce duk abin da aka ba manzo su ma ba su in ana so su yi imani ba Allah ya turo manzanni mala'iku ba ya turo musu mala'ika yana musu wahayi ko to wai su ma turo musu mala'ika su gan shi tsoro da muzo an bawa annabi annabta to su ma a ba su annabta kowa ya zama annabi in ya so sai su yi imani alwalid bin al-mughira ɗaya daga cikin manya-manyan ƙarna magabata cewa ya yi laukanatin nubuwatu haƙƙan da annabta gaskiya ne kamar yadda muhammadu yake da awar shi annabi ne lakuntu aula biha minka to da kai muhammadu da ba kai ne za ka zama annabin ba a garin nan da ni na fi ka cancanta wani da ibn mughira haka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace li'anni akbaru minka sinnan na fi ka shekaru wa aktsaru minka malan kuma na fi ka kudi muhammadu da annabta gaskiya ne da ni za a bawa su ƙarya ne to shine Allah ya saukar da wannan ayar wa idza ja'atum aya qalu lan nu'mina hatta يؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته sai Allah mai da martani ta ce ai Allah shi yafi kowa sani ina yake ajiye annabtarsa da manzantarsa ba ko ina yake zuba wa wurin waɗannan mutanen banza irin kai koyi wani ƙirin mubira ba irin ka ba zaɓa Allah yake yi sai Allah ya zaɓa tukunna amma kuma sai sibin ladina ajabu sagharu inda Allah lallai waɗanda suka yi mujirimanci suka yi ijirami suka yi kafirci suka yi fasikanci suka yi zalunci suka yi kama karya sai sibin ladina ajabu sagharu ya samu asagar wulakanci da tozanta a bayan ƙasa insha Allah wa azabun shadidun da azaba mai raɗaɗi mai kuma girma lima kanu yan kuruna da abin da suka kasance suna ainihin wato wato yin bakirci wa annabawan Allah Allah shi kowa sani ina ya kamata ya je manzanci ba wurin waɗannan mujrimai mabarnata ba suka ce lala nuzila hadha alqur'ana ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum wai cewa suke wai me yasa ba a saukar da alqur'ani nan ga wannan mutum wani babban mutum a nan ba azim za a zo a tura muhammadu muhammadu a ce wai shine aka saukar da alqur'ani da annabta su ba su yadda ba wannan matsayin muhammadu bai kai a ce an saukan masa da annabta ba bai isa ba shi sa suka ce ba za su yi imani ba sai sun gama mala'iku kiru da muzu su zo su aiko musu da sako ko a da su annabawa ko ba ka bane yawa وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وكاين دسك فلا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا كاي محمد كان صوم الإيمان لتتوكذو دا الله دا ملائكو suna biye suna ganin juna mu ga Allah mu ga mala'iku to sai mu gaskata kan yadda kai annabi haka kuma manzo Allah ya tawakkala da mutane haka manzo Allah ya tawakkala kaga ai yanzu mu yanzu da awanda ake malam masha Allah cikin sauki to malami ɗaya za ga mutanen da suke gargashin su bila adadin malami ɗaya bila adadin bai san iya jama'a da suke gansa ba amma wallahi malam maza Allah ke ban labari akwai annabin da ya kare zamanin sa gaba ɗaya mutum ɗaya ne ya iya bi shi duk rayuwarsa annabi ma'ahu rajulun wa nabi ma'ahu rajulani wani mutum biyu ne ya gama wa'azinsa shekaru ba annabi fa duba karfin hujja irin da annabi duba ilimi irin da annabi duba taimako da Allah yake ba wa annaba amma wallahi gama wa'azinsa gaba ɗaya mutum biyu ne suka yi imani da shi wanda Allah ya ce sai na ga wani ma mutum an nuna mun shi cikin annabawa ma kowane annabi yana tawowa da jama'a saji jama'a jama'a jama'a yace wani wallahi aka zo wuce sai na ga mutum bai wuce uku ba wani mutum biyu ne a bayansa wani kuma shi kadai sai mutum ɗaya a bayansa wallabi laysa ba wahad wani annabi ya zo ba kowa a bayan shi ya gama rayuwarsa ko mutum ɗaya bai imani da shi ba malam haka idan wurin Allah ya ce na yi iya abin da zan yi ba su yi imani ba shi ke nan jama'a ta sai suka zama yan wuta gaba ɗaya ya ce nan ina nan nan sai aka nuna mu wasu wani annaba da wasu mutane ya ce ba ran iya irga mutane ba ya ce sawadun azim tarin jama'a sun yi baki irin saboda yawa jama'a mai yawa sai maza Allah ce wannan kowa ne sai aka ce haza Musa wa kawo wannan annabi Musa ne da mutanen su wai wai wai wai wai wai ce Musa kenan ka sa nan Musa yana da jama'a masha Allah amma ya sha wahala yana cikin annabawan da suka fi kowa shan wahala da banu Isra'ila ita yana nan sai aka nuna mu wani annabi jama'a sun ninninka wannan ninki ba ninki ya ce wannan mutane ko daga ina wannan ko wani annabi ne sai aka ce haza muhammadu wa gamu aka ce wannan shi ne muhammadu da mutanensa wa ma'ahum sabu'un alfan a cikin waɗannan mutane a akwai mutane dubu saba'in da tsuluna aljannata da gairi hisabin wala ya za su shiga aljanna babu hisabi babu hukuma shi ne abinda dan uwa ke tambaya wannan wani zaɓe ne ubangiji Allah ya bayar a cikin al'umma nan Muhammad akwai mutum dubu saba'in da Allah ya zaɓa ce wannan an musu alƙawari aljanna za su shiga babu ko tari ko tambaya ko tsaye da su a tambaye su ya aka yi ba kurin suna in dai in ka gama shiga aljanna ba to ba ta ne kiyama ba ana tashin ta kawai su za su wuce ba san hisabi ba ba san hisabi ba ja'alana Allah minhum ba ba sa ma ciki ba ran masu Allah ce ne kuma فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام haka ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء haka كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون haka dai Allah ce fa man yuridillahu an yahdiyahu duk wanda Allah ya nufin ya shiryar da shi Allah ya samu ciki ya shara sadrahu lil islam Allah zai bude zuciyarsa ga musulunci zuciyar ba za ta zama ke kasashiya ba da Allah ya ce fa lil kasiyati qulubun min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin wanda Allah ya nufin shirya da shi malam zai bude zuciyarsa lil islam da musulunci Allah ya nufin shirya da ke za ka kawo musulunci wanda ku Allah bai ba shirya ba za ka yana faɗa da musulunci yana gaba da musulunci yana kiyayya da musulunci baya son musulunci wa man yurid an yudillahu wanda kuma Allah ya nufin kishi ya shirya a gare shi wata da shi yaj'al sadrahu dayyqa Allah sai sanya kirjinsa ya zama kuntataccen kirji kuntatacce harajan ka annama yas'adu fi sama wannan dayyqa da kira'ar ibnu kathir yaj'al sadrahu dayyqan a maimakon dayyqan bi takhfif kenan haka yi fada anan da kuma suratul furqan sauran malamai ƙurra'u suka karanta bayyikan damar luga ce guda biyu akwai bayyikan akwai bayyikan kama hayyin ne da hayyin ana cewa hayyin ana kuma iya cewa mai hayyin da kuma layin da kuma layyin layin layyin bayyik bayyin hayyin hayyin وجعل صدره ضيقا حرجا haka wannan haraja din a kirar mutanen madina da abubakar suna karantawa ne bi kasir ra'i harijan ya ja'al sadarahu bayyikan harija rukun ya ja'al sadarahu bayyikan haraja su suna karantawa harijan sauran malamai ko albako suna karantawa harajan shi ma wannan harijan da harajan luga ne guda biyu na larabci duk ana faɗa ko a ce harijan ko a ce harajan kamar addinfu ne da kuma addinafu duk ana faɗa الحرج بالفتح كالطلب كما يدي إمام سيبويه يفدا تناك نفي ده حرجا وتسنن الكنشي الحرج wato ashaddu min ad-dhiq yawa in an ce al-harij kaman bi kasr al-ra ashaddu ad-dhiq kenan tsananin kunci Allah zai sanya kal zuciyarsa ta zama kuntatacciya imani ba zai shiga ba Imam kalbi yace laysa lil khairi fihi manfazun babu mashiga ga alheri Abdullahi da Abbas yace ma'anar wannan fa shine idza sami'a zikrullahi shma'azza qalbu wa idza zikra shay'an min ibadati al-asnam yantaha ila dhalik idan aka ambaci Allah sai zuciyarsa ta yi jini a kuntata baya so wansa a baci inda an kira Allah amma da an fara magana bautar gumaka shirka sabon Allah sai ji daɗi sai samu rili sai sai samu sauki to wanda yake cikin bata haka Allah ya buga misali da shi ka annama ya sa'adu fi sama imani yana wahalar shiga zuciyarsa kamar yadda yake ya sa'adu ne ya sa'adu yana kokarin wahalar hawa sama yanzu a ce ka hau sama nan malam ka yi tsalle kamar kana ga kayi so sai ka dawo duk sufar da za ka yi wannan sama a ce ka huda daga shiga za ka iya sa'ab to wani ne wai yake ta kokari shine ya sa'adu yana ta kokari ya hau yana kokari ya hau ya faɗo kamar kadan gare ne ya samu wuri mai filasta a filasta yana so ya hau sai ya kama ya kama ya je tsakiya sai su mutu sai ya kama ya hau tsakiya sai su mutu to haka imani yake wa ala shiga cikin zukatan waɗanda ba samu shirya ba tunar ibn kasir ka annama ya sa'adu mai kwan ya sa'adu fi sama abubakar daga asim so karanta bin alif ma ka annama ya sa'idu fi sama ya tasa'adu kenan wasu kuma suka karanta ya sa'adu kamar yadda makaranta ai ya tasa'adu ma'ana ya shiku alaihi iman kamar ya shiku alaihi suhul sama kamar yadda hawa sama take masa wahala haka kuma imani ma yake masa wahala dama as-su'udu a larabci asalin as-su'ud a larabci shine al-mashaqqa as-su'ud ana nufin al-mashaqqa wahala kunci kunci kamar yadda Allah ce ya faɗa saurihiquhu sa'uda saurihiquhu ne sa'uda sa'uda mashaqqa kenan عاقبة مشقة وعاقبة شاق عاقبة شاقة كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهكا الله بنجي جيجي يكي سنيا الرجس الرجس شين أبن بابو الهيري أتشي كما يد إمام مجاهد يقرأ الله يكي سنيا أبن رشن الهيري أتشي زكاة ودن بسي إيماني با أبلا دا بس يكي الرجس شين الشيطان كما هكا الله يكي سنيا الشيطان ينسر زكاة متعن بسي إيماني با وكما هكا الله يكي سنيا زنبي al-ma'azam sabon Allah tabaraka wa ta'ala a cikin zukata wanda ba su yi imani ba ko kuma ar-rijis ana nufin wato an-najis waznan wa ma'ana kamar haka Allah yake sanya najasa a zukatan waɗanda ba su yi imani ba sai sa manzo Allah yake cewa zai shiga wani daki Allahumma inni a'udhu bika min ar-rijis النجس اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الرجس النجس حديث ابن ماجه يوشع معلمين سنتي اسال سوائف وهذا صراط ربك مستقيما كذا wannan bayani da aka maka shine hanyar ubangijin ka mai kalkiya ba fara sai hanyar Allah haka take step forward لا يمنة ولا يسرى لا يلف دوران يمشي كده ويرجع كده لا يمشي سيدة بس على طول زيجي ما كنا هيا الله كذا رابع انا عندي كذا وانا غير كريكي تبتبتي هذا وانا شين الله غبيكي سوا هو يزو بتفيا حكي تفيا هو يزو مغانا حكي تفدا كل شي abin da yake duba kullum Allah yake duba haka Allah yake a fada kawai shi a fada kawai shi wani kuma zai ji zafi ran su zai barci sun fi mataki a kan wannan wannan yana tarin jan hankali wannan duk za ka yi banza a shirme a iska maniyi kai mai kashi mai tsugunawa mai bawali wasu sun yi sirra wasan ba ga sharon ba ainihin sharon manyan yahudawan duniya tsinannu la'anannu yan wuta allah ya kara nauyin kasa ta abin ji sharon ɗaya cikin ku je ku duba documentary da waɗanda yahudawa da kansu da sauran kafirai suna bayani akan sharon suka ce an daɗe ba a samu mutumin da ya kashe musulmi a duniya irin irin sharon ba ya kashe musulmi ya halakar da mayan ya yi barna wanda suka haɗa baki da yahudawa suka gina isra'ila suka kashe musulunci amma da allah ya zo wulakanta irin sharon yana duniyar baya duniya aka jefa shi a cikin mewai homa ko koma ko me ake cewa koma shekara takwas ustaz na fi duniya wala fil akhira baisa baisa la laila wala naha la fawq wala ta'at la yamin wala shimal la wasat wala fawq wala wi wallahu alam bi aina huwa haka yana imana shekara takwas bai san inda yake wala ko Allah da ya zo ɗaukar sai kwashe shi ranar asabat ranar tasu ta yahudawa shekara tamanin da biyar malam ana yi wa musulunci ta'addanci da barna to na ke yanzu kuma sai hana yi sallah eh an yi sallah an yi azumi an yi zakka an yi musulunci zalunci mai zalunci cutar masu cuta ba hana a addini a cikin isra'ila ana musulunta har yau har gobe har yanzu yahuda suna musulunta to ba gashi ba ya tafi gata ba ya akwai da yahudin da ya kai wa irin sharar maza ta a duniya ba abin da ba a yi masa ba amerika ba ce bakan da ba sai mata ba duk inda kake tsammanin za a kai dan adam dan a samu masa lafiya an yi duk wani likita da ka sani ya kware zai duba ariel sharon a bashi lafiya a dawo masa da numfashi ruwa dawo masa da ransa ya dawo ya ci gaba da gudanar da mulkin sai ci gaba da cutar musulunci an nemo babu sai Allah ya bari sai da shekara takwas malam shekara takwas shekara takwas ai ina jin ɗanka ko zama firamare ba ko ya ya ce kuma alhamdulillah ya mutu akan kafirci yi inda Allah ya musulunta ai da ya cuci mutane wa hada siratu rabbika mustaqiman wannan ita ce hanyar ubangijinka mai kakkiya ko muna fatan duk wanda ya bi hanyar cutar da musulunci da musulmai ko yake zagon kansa wa musulunci ko yake amfani da biransa wajen yakar Allah da addinin Allah da bayan Allah na kwarai ko ake zama da shi a kulla ya za a daƙi da addini ubangiji Allah ka masa kamun tsarara ka mana maganinsa ai malam daɗin ta malam ka ji ko abin da zai baka sha'awa duk tsayar da mutum zai malam mutum ne ba aljani ba wallahi wani shi abu farin shi malam dama wanda zai ku burge a ce aljani za a turo maka yawan azaba to wannan dama dama amma dan uwanka ne dan adam ko ma me ma zai ba akwai ranar za a ce wani yayi ritaya wani na goyi ritaya aka ce wai abin da ma'aikata gwamnati ba sa so kana cewa ritaya sai gaban sa ya fara bugawa to zai ritaya ko me yake ki ne ritaya wata za a zo ba da shi yake ba wata zai iya rubuta not a kujerar da ya zauna ya yi duk abin da ya yi ko ko ba kuma ne ba mumtaz ya rubuta not ya ce a masa alfarma shugaban lokacin ya ce ba zai ba lokacin sa ya wuce ko ba kuma ne ba duk ya faru mun gani in bindiga ce kake rikewa kake buge mutane kake harba mutane kake duk abin da kake yi ka gama rikewa wata ran da kanka za ka je ka ajiye ta ka sa hannu ka ce lokacin ka ya kare ka zo kuma kana bin tsofaffin ma'aikatu kana neman kai security mai gadi ma kana neman alfarma ka rasa mai gadi ka gama zamanin ka gama shekarun ka gama cin mutuncin mutane ka gama karban mutane kudin mutane a titi ka gama rashin mutunci duk zaka in ka gama kai ritaya sai ka zo da ƙarshe kana neman dan security ko mai shara ko asibiti mai bude gate rubuta lamba ko na maka ko ka je wata jami'a a bakin kofa ana baka uniform kana sawa ya'yan mu suna zuwa suna cewa ya give us way let us hope shi ke nan ga ayyar take ko akwai yana uba wala wala wanda ya fahimci duniya ma shi ke zama lafiya da ita wanda ya gane duniya wato sai da Allah ya kuta wanda ya gane duniya wato ya kokari a cikin mulkinsa a ofisinsa a kujerarsa ya taimaki addinin Allah kai ya fada da addinin Allah malam ba a taba fada da Allah aka ci nasara ba kuma waɗannan mutanen da kake gani masu sallah masu ibada in kace zaka yi kokarin dakile su ko ka illata su ba da su kake fada ba da Allah kake fada Allah da ya kai ka kan wannan kujerar da shi kake fada to kai da yawa ko kai kadan wani yayi naka ya zama kad fassalna al-ayat Allah ya ce mun yi bayani dalla dalla na ayoyi li qaumin yadhakkarun amma ga mutanen da suke daukan wa'azi suke wa'aztuwa kaje ce li qaumin yadhakkarun ai ribara li qaumin li qaumin yatadhakkarun wadanda suke daukan wa'azi da ainihin wato gargadi suke kuma ganewa su ne waɗanda lahum darus salamu inda rabbi lahum darus salami inda rabbi suna da ainihin wato gidan aljanna a wajen ubangijinsu darus salam din shine darul janna assalamu damun shine Allah aljanna ku ta Allah ne tabaraka wa ta'ala ko ba ka bane suna da darus salama kenan an ce da aljanna darus salam lianna kullu man dakalaha salima min albalaya wal razaya eh an ce da aljanna gidan gidan salam ne gidan aminci gidan kwanciyar hankali saboda duk wanda ya shiga gidan aljanna ya kubuta daga dukkan damuwa daga dukkan wani bala'i daga dukkan wani zunubi daga dukkan wani fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an
الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون
Allah madaukin sarki yana wato yana ba da labari dangane da ɗabi'un mutane da halinsu a tsakanin imani da kuma rashin imani kamar can inda ya ce a man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi dhulumati يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون sai kuma ya ce wa kadalika kamar haka ja'alna fi kulli qaryatin muka sanya a cikin dukkan kowace alƙarya alƙarya ana nufin gari babba akabira mujrimi ba wato a kabira manyan garin sai ka ga soya musulmi ya soya mabarnata kama an na fusaka makkata a kabira ha ko a kabira ha kamar yadda a da manya-manyan fasikan makka su ne manyan mutanen makka mana marasa mutuncin fasikan sai daga kuma su ne manya a duniya ana samun wannan كذلك جعلنا فساد كل قرية أكابرها Allah ce kamar yadda haka kuma muka sa sai ka ga fasikai da suke fasikanci a gari sai ka ga kuma manya ne ai jama'u akabir jam'i ne na akbar kamar akbar ne da afa